وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان متى شاتكوس قوات الربيع الأول shekara 1447 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine dace da goma sha ɗaya ga watan tara shekara 2025 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na hikbatun min tarikh ولفر الشيخ عثمان ابن محمد الخميس حفظه الله تعالى yawa idan ba a manta ba a wancan karatunmu darasinmu na ƙarshe inda muka tike malam ya kawo mana bayani ne game da mawqi'atul qadisiyya fi muharram mun ji yadda aka yi gwabzawa tsakanin rundunar musulmi da kuma rundunar farisawa a shekara ta sha hudu bayan hijira a lokacin khalifancin umar ibn al-khattab allah ya kara masa yarda yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi mawqi'atu ajnadin mawqi'atu ajnadin sanata khamsa ashara shekara ta goma sha biyar wannan gwabzawa ko wannan yaƙi na ajinadin yan uwa ɓangare ne daga cikin yaƙin rom idan ba a manta ba tun lokacin sayar na abubakar siddiq allah ƙara masa yarda shi ne wanda ya fara tura rinduna ta musulmi zuwa ga rom sham kenan domin a yaƙi rumawa ma'ana rumawa da suke mulkar sham waɗanda galibi abin da ya shafi garuruwan sham ta yarmouk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musulmi a kan rumawa to sai dai idan ba manta ba ‘yan uwa wancan yaƙi da aka yi na yarmouk an iya cin mafi yawa daga cikin garuruwan sham ne amma akwai garuruwan da ba a gama da su ba daga ciki akwai gurin da yake mafi mahimmanci ma shine ina baitul maqdis haka ne ko? wanda inda za a yi bayani game da abin da ya shafi sham ba a sa baitul maqdis ba to lalle bayanin bai cika ba to daga cikin garuruwan da musulmi ba su samu damar budewa ba akwai baitul baitul maqdis a ciki akwai wannan gari na ajnadin da wasu garuruwa da insha Allah ta'ala bayani zai biyo ta kansu saboda ka bayan an gama a yakin a qadisiyya a shekara ta 14 bayan hijira a shekara ta 15 runduna ta abru dan as Allah ƙara masa yarda sai suka tinkari sai suka koma sham domin a gama aikin da aka fara na mamaye rum gaba ɗaya ko kuma na mamaye sham gaba ɗaya da abin da ke kewaye da ita wannan yaƙi ya faru a shekara ta goma sha biyar bayan hijira kamar yadda wasu malamai suka ambata wasu kuma suka ce ya faru ne a shekara ta goma sha uku kamar yadda babban malami ibn al-asir ya kawo a cikin littafinsa al-kamil fi tarikh shi sa shi malam ibn asir da ya tashi kawo kissa sai kawo ta guda biyu a hawadithu sanata 13 sai kawo su abubuwan da suka faru a shekara ta 13 sai kawo wannan kissar yar gajeriya sannan sai kawo ta a shekara ta 15 da ƙarshe ce kowanne malamai waɗanda suke gani shekara ta 13 ne ya kawo ta ya ba su haƙƙinsu waɗanda suke gani shekara ta 15 ne su ma ya kawo ta to amma dai abin da ya fi inganci yan uwa shine wannan hadisa ta faru ne a shekara ta goma bayan sha biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina za mu ji yadda abin ya kasance insha Allah ta'ala mala ya ce min al-ma'arik al-fasilati ma'a rum wannan yaƙi na ajnadin yana daga cikin ma'arik gwabzawa ko gumurzu da aka yi al-fasila wanda yake ya rabe tsakanin ƙarya da gaskiya ya rabe tsakanin rumawa da runduna ta musulmi ƙarƙashin khalifa umar al-ɗan khattabi Allah ƙara masa yarda wa zalika anna umar anna amr bin al-as sara bi jayshihi ila ajnadin wannan yaki ko ya faru ne lokacin da sahabi amru ibn al-as Allah ya ƙara masa yarda ya tafi da rundunarsa zuwa wannan gari na ajnadin yan uwa kada ku manta waɗancan rundunoni tun na farko tun na fari da sayyidina abubakar siddiq ya wawware kowace runduna ya sa mata komanda kada ku manta akwai rundunar almudan as akwai ta khalid akwai ta sharahbil ibn hasana akwai ta zaid ibn al-khattab da sauransu a zaid ibn abi sufyan da sauransu to waɗannan rundunoni su ne dai suka ci gaba da yakin nan illa iyakaci idan aka je wani gari za a yaƙe shi ana buƙatar madadi ana buƙatar ƙarin reinforcement to shi kenan sai a sauri a wasu runduna magana cewa ku je ku taimaka wasu wannan runduna ta amur ɗan as ita ce ta tinkaro sham amma yadda yake a zahirin isa yan uwa su su bi ne ƙarƙashin jagorancin amur ɗan as wanda shine jagora na gaba ɗaya sannan kuma akwai sharahbil ibnu hasana wanda shi ma tare suke da amur ɗan as kafin su ƙaraso wannan gari na ajinadin sun samu nasarar wasu buɗe 'yan ƙananan garuruwa wanda su ma dukkaninsu suna ƙarƙashin daular sham a wancan lokaci ma'ana daular kiristanci wanda sun samu damar buɗe shi kafin su ƙarasa ajinadin ɗin sannan akwai garin urdun in ka ce urdun jordan kenan a yanzu ƙasar jordan a yanzu to urdun ta wancan lokaci su ma sun biyo ta nan sai dai urdun ba a samu damar gwabza yaƙi ba an yi sulhu da su ne sun yarda sun ba wa musulmi kai bauri ya hau saboda haka aka bar su a matsayin wanda ya su gaba da bada jizya aka ɗora musu wanda zai mulki garin ko wanda zai zamto shine gwamna a garin wanda shine abu al'awar wani da ake ci masa abu al'awar to alaka suka yi gaba suka karasa a jinadin to bayan sun shiga a jinadin wa kharajatir rumu wa qa'iduha al-artabun rumawa na garin adinadin suka fito tare da ƙarƙashin jagorancin wani da ake ci masa al'artsabun kai daga jin suna al'artsabun ka san ba suna ne larabawa ba suna ne irin na rumawa saboda haka rumawa su suka zo suka mamaye sham da suka mamaye sham suka ci su da yaƙi saboda haka sai suka ɗora a gwamnoni da jagororinsu a matsayin su ne jagorori amma kuma mazauna garin sham da sauransu su kuma abin da ne larabawa ne sau da sai ka ji garin larabawa sai ka ji an ce jagoran sai ka ji an faɗo wani irin suna to galibi abin da ya bayu kini shi arɗabun ɗin nan yana ɗaya daga cikin masu basira da kaifin hankali da hangen nesa a cikin rumawa don suna ce masa dahiyatun rum in aka ce dahiya shine mutumin da yake da kaifin hankali suka ce dahiya shine aqilun jayyudun ra'ayi basirun bil umur shine mutumin da yake da kaifin hankali wanda yake da lafiyayyen ra'ayi idan ya ba da ra'ayinsa mawuyaci ne idan aka bar ra'ayinsa ba a samu nasara a cikin abin da aka sa a gaba ba sannan mutum ne wanda yake kallon al'amara da kyau kwarai daga suka kafin ya zartar da su to shi ake cewa dahiya to shi wannan artsabun din dahiya ne daga cikin mutanen rum mutum ne mai kaifin basira mai hankali to sai kasance shi ne kwamandan wannan gari na ajinadin din saboda haka shi zai jagorance su walamma wasalal khabaru ila Umar ibn al-Khattab qala lokacin da labari ya ishe wa sayyidina Umar dan Khattabi Allah kara masa yarda cewa Rumawa karkashin Artabun sun fito daga Ajnadin sai sayyidina Umar ya ce qad ramaina Artabun ar-Rumi bi Artabun al-Arab yace lallai mun jefi a Artabun na Rum da Artabun na Larabawa abinda sai na umar ke nufi da wannan shine ya san wancan artsabun din kuma ya san irin kaifin hankalinsa ya san tunaninsa sai ya ga wanda yake jagorancin musulmi a lokacin shine amru ibn al-as shi ma na ɗaya daga cikin masu basira da kaifin hankali daga cikin musulmi to shine sai sai na umar ke cewa lalle mun jefi artabun na rumawa da artabun na larabawa wai artabun na larabawa shine amru ibn al-as Allah ya kara masa yarda sayyidina umar ya ce da su fantadiru amma tanfariju ku saurara ku duba ku ga ya al'amarin zai kaya a ƙarshe za ku gani kamar ta bushara yake musu cewa Allah da musulmi za su samu nasara shine fantadiru amma tanfariju ku duba ku ga ya al'amarin zai kaya da ƙarshe ya abin zai ƙare wa qama amru ala ajnadin la yaqdiru ala la yaqdiru min al-atabun ala saqatatin mala yace amru dan as Allah ƙara masa yarda lokacin da ya iso ajnadin ya samu waje shi da rundunarsa suka yada zango sai dai ya tsaya a wannan wajen la yaqdiru min al-atabun ala saqatatin bai iya samun ga muku arzabin mutum ne mai basira ya riga ya toshe duk wata kafa da amur dan az zai iya samun dama ya afka masa ta bangaren jordan ya riga ya sa rinduna suna fuskantar wajen ta bangaren iliya bangaren baitul maqdis kenan ma ya sa rinduna duk ya kewaye gurin da amur dan as da rundunar su za su yi afka masa shi kuma yayi shiri na musamman a wajen saboda haka amur dan as ya je ya da zango yana ta tunani ta ya za su iya afka waɗannan runduna ta arzabu wala tashfihin rusulu kuma duk manzannin da ya aika don su samu masa labari ba su warkar da shi ba ba su kawo masa labarin da ya warkar da shi ba ya ga cewa labarin su ya isa ya yi amfani da shi wajen afka musu bai samu abin da yake bukata ba faƙarrar ayya zahaba bi nafsihi sai amur dan as a matsayinsa na jagorar runduna a matsayinsa na komanda sai ya yanke hukunci shine faƙarrara sai ya yanke hukunci ya tabbatar da cewa ayya zahaba bi nafsihi bari ya tafi da kansa ya je ya samu labari bari ya tafi da kansa ya je ya gaya ake ciki ta wacce hanya zai iya samun dama ya afka wannan runduna ta artabun ta ruma karkashin artabun fadakhala alaihi ka'annahu rasulun min qibali amr bin al-as amr dan as sai wata dabara sai je ya shiga ya tafi wajen su artabun kai tsaye ya badda kama sai ya zama kamar wani manzo ne wani dan aike ne ta bangaren amur dan as bayan kuma shine amur dan as din yan uwa an fahimta sai mai da kansa kamar wani wani soja ne aka aiko shi ya je su tattauna da amur da, da shi artsabun domin idan an iya samun daidaito kaga yaki sai ya fasa kenan saboda haka ya je wajen artsabun shi shi kadai kuma ya babu kowa ya badda kamar sa yana zuwa hatta haka ne ko hatta yanzura ila halil artabul har ya iya kallon yadda artabun yake tafiyar da al'amuransa ya iya kallon halinsa ya ga shi kuma ta ina zai iya karya shi fasami aminu wa asma'ahu ya ji abin da zai ji daga shi artabun ya samo labari sannan shi ma kuma ya ji yadda artabun abin da zai iya ji yadda shi ya tafi da wannan niyyar wa kharaja bima yuridu sannan kuma ya fito da abin da yake nema na abin da ya tattara na rahoto ya dawo ya kuma hada abin da zai hada fa shakka fihi al-arqabun to sun je sun zauna shi da arqabun suna tattaunawa a matsayin sa na manzon Amr bin al-As kawai arqabun na ga muku cewa mutum ne mai basira ko mutum ne mai kai ban hankali kawai sai lura da yanayin maganan Amru da yanayin yadda yake magana sai shakka akan sa sai sai anya wannan ba shine Amr dan As din ba ko an fahimta ya ce anya wannan ba jagora ba ne ko da ba shi ba ne wannan wani jagora ne na musamman daga cikinsu sai ya shakka a cikin lamarinsa to me zai faru yana shakka fada a harisan indahu fa asarra ilaihi sai ya kirawo wani soja wani mai gadi daga cikin sojoji da suke tsaye a kusa da shi sai ya kirawo shi shi artsabun kenan sai sun kuya da kansa sai mai rada yau wannan sojan rada ya rada mai abin da zai rada masa وظن عمرو بن العاص أنه كشف أمره وأنه أمر بقتله to shi ma amar dan as din ai kun san ba baya ba shi ma dahiya ne shi ma mai basira ne sai zaton cewa anya wannan mutumin bai gano al'amari na ba kuwa bai binciko ya gano cewa ni ne wani bane kuma wannan rada da anya ba cewa aje a kashe ni ba an gane kuma abin da ya faru kenan yan uwa wannan radar da artsabun yayi wa wannan sojan cewa yi ya je ya dakata idan amur ya fito kawai a gama da shi kaga ai da matsala a ce a matsayin komanda shugaba an kashe shi tun daga farko kan ma a fara yaki an kare rundunar musulmi me ya rage masa dabara ta rage mai shiga rijiya lalle sai yayi kokari ya hada yadda zai yi ya ga ya fita da ransa to bari ku ji abin da yi amr dan as faƙala lil artabun da ya san ya gano shi sai ya ce da shi wannan artabun din ayyuhal amiru ya kai wannan jagora inni qad sami'tu kalamaka wa sami'ta kalami yanzu dai naji duk abin da ya fito daga bakinka na maganganunka wa sami'ta kalami kai ma ka ji na wazancan ka ji abin da nake dauke da shi ni ma na ji abin da kake dauke da shi wa inni wahidun min asharati min asharatin ba'athana umar bin al-khattab linakuna ma amr bin al-as linashhada umurahu yace masa to barin ga maka ya shugaba ni ɗaya ne daga cikin mutane guda goma da Umar ɗan Khattabi ya turo mu mu zo mu sa ido game da al'amarin Amr ɗan As. An fahimta? Ma'ana bayan shi akwai wasu mutum tara kenan ko? Su an turo su ne kamar supervisors. Su zo su sa ido akan ya ya Amr ɗan As take tafiyar da rundunar yakin da sai Umar ya turo. Yace ni ɗaya ne daga cikin mutum goma. Wa qad ahbabtu an atika bihim yanzu abin da nake so shine ka bani dama in je in zo maka da sauran mutum tara. in je in kawo maka su litasma minhum dan su ma ka ji abin da yake tattare da su kamar yadda ka ji daga gare ni wa yasma'una minka kuma su ji kai ma abin da kake dauke da shi kamar yadda ni na ji idan Allah ya sa an daidaita sai ga an fasa yakin an fahimta sai ga artabun haka qala al artabun da artabun ya ji wannan magana daga amuru sai ga ai shikenan qala na'am sai ce shikenan ba matsala ba matsala fa zahab fa'ti ne bihim je kaka zo min da su kaga yanzu shikenan ko ya samu dama ya fita ko bai samu dama ba ya fice eh ya hada su gaba ɗaya kashe su ba kaga wannan ya nuna maka shi ma amru dahiya ne mai zaman kansa eh shi ma mai basira ne da kai ban hankali irin tasa summa da harisan akhar sai artabun ya sauri sai ya ƙara kira wani mai gadin wani sojan na daban wa sarrahu kama sarra al-awwal shi ma sai masa rada kamar yadda na farkon rada shi kuma wannan nabin abin da aka ce masa je gawa na farkon in ya fito ya fasa kashe shi kai taba shi shine an wa na farko rada an ce kashe shi na biyu kuma aka ce je gawa masa ka a kashe shi a kyale shi saboda yanzu shi kadai da kuma za a zo a zo da mutum tara kaga mutum daya ya fita kuma kowanne daya daga cikin mutum tarin jagorori ne manya ne kaga ya kashe jagora daya ko ya kashe jagorori guda goma wanne ya fi wanda ya bari ya tara da yawa wa kharaja amru amru dan as Allah kara masa yarda ya tashi cikin salama cikin kwanciyar hankali ya fita daga wajen artabul wa ba'daha sai da amru ya riga ya fita yayi nisa tahaqqaqa al-artabun anna alladhi dakhala alayhi wa amru bin al-as sannan sai tabbatar ya samu yaqini wanda fa ya fita daga wajen sa yanzu amru dan as kuma ya riga ya fita sai da ya riga ya fita sai ya samu tabbacin cewa amur dan as ne fa da gaske saboda haka sai ya ci ziyada wa qala yace khada'ani rajul yace kash wallahi wannan mutumin yayo dare ni dama shi annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi yace alharbu khud'a eh shi yaki dama dan zamba ne eh duk yadda za a yi kawai abinda ake so ka ci yaki eh ka ci yaki kai mutum dabara kai babu ina kai dabara kai wayo ya kasa fahimtar ku nawa ne ya kasa fahimtar yawanka ya kasa fahimtar irin kimtsinka kai kuma ka je ka karya shi haka ake so in akwai wata magana da zaka iya yi ka tura aje a gaya masa ka sa masa tsoro da firki sai ka gama da shi to abinda amri amfani da shi kenan sai ce hadha wallahi adhal arab yace wallahi wannan shine yafi kowa basira a cikin larabawa shine mafi girman dahiya a cikin larabawa gaba daya irin wannan yaudara haka yazo ya fita ina neman sa ruwa a jallon kashe shi gashi ya shigo kuma ya iya fita lalle wannan shine adahal arab wa ba'da zalika kana alqital bi ajnadin to bayan wannan fita da amur yayi saboda haka ya samu abin da ya samu ko ya leka abin da ya leka ko ya ji abin da ya ji sai je shirye rundunar sa kawai sai suka afkawa rundunar arqabu sai yaki ya fara wa kataba Allahu nusra lil muslimina kuma sai Allah subhanahu wataala ya rubuta nasara ya rubuta samun nasara ga musulmi musulmi suka samu nasara ɗan uwa wannan yaƙi ne da an ji jiki sosai a cikinsa an gwabza an yi gumurzu sosai tsakanin rundunar musulmi da rundunar artabo sai da ya kasance sai na umar ɗan khattab kamar da na gaya muku sai na umar duk yaƙin da ake yana bibiya shi ba zaune yake kawai a garin madina ba a'a duk abin da yake bibiya yake yi musamman zai tashi ɗan aiki a je a gano masa me ake ciki ya rubuta takarda kuma ya kai wa kamandoji ga abin da yake so a yi kamar yadda na faɗa wancan lokaci da ya gabata to wannan ma ka sayyidina Umar sai ya aika wa sauran kamandodinsa su Abu Ubaida ibn al-Jarrah su Khalid da sauransu cewa su zo su taimaka wa Amr ibn al-As a a Sham domin a karasa Artabu abin da ya faru kenan Allah subhanahu wata'ala dai ya ba wa rundunar musulmi ne nasara akan Rumawa fa kharaja al-Artabun ila Iliya Artabun da ya ga yaƙi ya ci su sai ya fita da shi da wasu tsirari sai suka gudu daga garin Artabun sai suka shiga zuwa Iliya Iliya shine Baitul Maqdis mala yace wa hiya Baitul Maqdis wa tahassana biha ya shiga ya buya ya sanya ya katanga da wannan gari na Baitul Maqdis ya rufe kofa ya kasance musulmi ba su iya shiga ba wa hiya Baitul Maqdis garin Iliya shine garin Baitul Maqdis to wannan yaƙi na ajinadin ‘yan uwa kun je yadda ya ƙare ba a kama shi ba abin da ya faru shine an ci waɗanda aka ci yaƙi cikin gara amma komanda ya gudu ya tsallaka gari na gaba ya je ya rufe ina ba ta an fahimta kun ga akwai saura kenan ko to to daga nan malai ce fathu baitul maqdis ya aka buɗe garin baitul maqdis shi baitul maqdis an buɗe shi ne a shekara ta goma sha shida bayan hijira a watan rabi'ul awwal irin wannan watan da muke ciki kenan ina fata an fahimta fa irin wannan yayi a irin wannan wata aka yi fatu baitul maqdis kuma musulmi Allah subhanahu wataala ya ba su gagarumin nasara kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala kamar yadda muka ji Artabun ya shiga cikin baitul maqdis ya kulle kofa sun shiga cikin ganuwa kamar yadda muka sani garuruwan da duk gari akwai ganuwa akwai kofofi kuma da ake iya shiga wanda kuma ana iya rufe su amfanin ganuwar shine idan yaƙi ya yaƙi aka rasa yadda za a yi ko kuma aka ga akwai alamar rashin nasara sai kowa duk sojoji su shiga cikin gari sai a kulle idan aka kulle sai sojoji su zagaye katangar garin abokan gaba da suke waje duk wanda ya kokarin haurwa sai a yi mai sai a gaba da shi ina fata an fahimta to galibi haka suke amfani wannan ganuwar kenan sannan su kuma na waje yadda suke idan sun fi waɗancan ɗin ƙarfi sun fi su tanadi sai su zagaye garin sai su zauna kawai sai su wata biyar wata shida suna jira an fahimta eh kaga sai aga an ga wanda zai fasa kenan to abin da yake faruwa shine idan su na cikin garin abinci ya ƙara dole sai an buƙaci fito a nemi me a nemi abinci to anan kuma abin da zai a musu da sai a yi musu baitul maqdis in aka ce baitul maqdis abin da yake nufi da wata shine ɗakin da yake tsarkakakke shine asalin alƙibla ta yahudawa ita ce alƙibla ta yahudawa ko manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ma baitul maqdis ya zamto masa alƙibla kusan watanni goma sha wani abu da annabi ya hijira daga garin makka ya koma madina sai Allah madaukakin sarki ya canza masa alƙibla daga kallon ka'aba zuwa ina zuwa baitul maqdis maimakon ya rinka kallon gabas a nan yadda muke sai zuwa yake kallon ina yamma to sai da annabi ya wasu watanni yana kallon baitul maqdis a shikago waje ne mai alfarma mai girma kada kuma ta kuma baitul maqdis daga cikin alfarmarsa daga cikin mahimmancin sa al'ummar musulmi shine gurin zaman annabawan Allah ne gurin zaman annabawan Allah ne annabi Ibrahim alaihi salam ya hijira ya koma can haka na annabi Lut alaihi salam annabi Dawuda annabi Sulaiman annabi zakariya haka duk wajen annabi isa alaihi salatu wajen zama annabawa ne annabi musa da dan uwansa annabi haruna hijirar da suka daga misra za su koma ai can za su koma ina fata an fahimta gurin zaman annabawa ne kuma wannan masallaci yan uwa da ake ce masa masallaci mai tsarki ko ɗaki mai tsarki na ɗaya daga cikin gurare guda uku da shari'ar musulunci ba ta yadda ka niƙi gari daga garinku ka tafi waje ziyara a matsayin masallaci ba sai can annabi ya ce la tushaddu rihal illa ila salafi masajid baya halatta ka ɗauki guziri ka niki gari ka ce ka tafi wani masallaci kawai don ka je kai ziyara kai sallah mazan Allah ya hana ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai masallatai guda uku yanzu misali da zan baku shine baya halatta kawai ka ce yanzu misali haka kawai kana zaune a Kano ka ce bari tafi barin shehu in je in ziyara an gane ba daidai ba ne sai dai idan wani abin ya kai ga garin sokoto babu laifi sai ka je kai ziyara amma haka kawai ka ce ka tafi bari a to kai kai shaddun rihal kai kai sabo ba daidai ba ne an kwa fahimci wannan da kyau sai masallatai guda uku masallaci mai alfarma shine masallacin makka sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke garin madina sai masallacin baitul maqdis wanda muke bayani akan sa shine masallaci mafi dadewa a duniya bayan ɗakin ka'aba dama ɗakin ka'aba shine ɗakin da Allah ya fara samarwa a cikin ɗakuna ma duka duniyar gaba ɗaya inna awwala baitin wubi'a lin-nasi lallazi bi bakkata farkon ɗakin da aka fara ajewa a doron ƙasa gaba ɗaya shine wannan ɗakin da ke garin bakka shine sunan da ake kiranta da a lokacin jahiliya to shine wasu malamai suka ce asali ginin ka'aba mala'iku ne suka fare haka wasu malaman suka faɗa wasu suka ce annaba adam wasu suka faɗi wasu annabawan daban da babu dai wannan nasi sarihi da yake nuna ga wanda ya fara gina ta abinda dai Allah ya ce shine ita ce daki na farko da Allah ya fara ajewa a doron ƙasa to daga shi kuma sai baitul maqdis an tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsakanin garin makka da baitul maqdis kam kana bainahuma shekara nawa ne tsakanin su annabi ya ce 40 sana shekara 40 tsakanin su saboda haka masallaci ne da yake mai matukar alfarma a wajen duk al'ummar musulmi kuma yan uwa abin mamaki shi baitul maqdis ya yi tadawuli ya yi tanakuli tsakanin yahudawa da kirista da musulmi kowanne sun mallake shi shi sa kowa suna ji nasu ne kirista suna ji nasu ne yahuda suna ji nasu ne mu ma muna ji namu ne kuma mu muka fi cancanta da shi ina ji ina fata an fahimta asali asali kun ga annabawan banu isra'ila wanda yahudawa ne galibi su suka rinka bi a zirga zirga a cikin sa bayan wannan annabi sai wannan annabi kiristoci sun karɓe shi a har zuwa lokacin sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda a lokacin sayyidina Umar kuma sai aka karɓo shi sai ya dawo hannun musulmi kun ga duk uku an karɓe shi kenan ko to daga baya kuma ya ƙara komawa wajen kiristoci daga baya lokacin ina ji ɗaya daga cikin sarakunan musulunci kamar Salahuddin Ayyubi ne a lokacin sa aka ƙara dawo da shi ya dawo hannun musulmi ana nan ana nan raunin musulmi sai ya sa kuma yahudawa kuma sai suka ƙarra suka karɓi kayan su sai suka karɓi har yanzu kuma hannun wa yake a hannun su yake kana ji kana gani ga baitul maqdis a matsayin musulmin da suke falastin sai sun ga dama ya ka shiga sai sun ga dama ma wani lokaci ma kuna sallah kawai su haraba muku tagas kowa ya fita kowa ya fita su suke iko da shi amma dai ƙarshen duniya Allah madaukakin sarki ya kaddara zai ƙara dawo hannunmu insha Allah ta'ala saboda haka masallaci ne mai alfarma kwarai da gaske kun ga duk yadda za a yaki shan ba a kwato baitul maqdis ba akwai ragowa ko yawwa saboda haka wannan rundunar ta abur dan as kafin kafin ta je ta karasa baitul maqdis akwai garuruwa na kusa kusa da sai da suka bubbude su sai da sai da sai da sauran sahabbai suka karaso karkashin jagorancin Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah sannan ya jagoranci aka je aka buɗe baitul maqdis amma kafin karasowarsa wannan runduna ta abur dan as sun buɗe wasu garuruwa daga cikin garuruwan sham daga ciki akwai gazza garin gazza da kake ji a lokacin sayyidina umar aka buɗe karkashin jagorancin amru dan as Allah kara masa yarda akwai wani gari da ake ce masa sabsatiya sabsatiya shi wannan gari suka ce wai kabarin annabi haya ibnu zakariya alaihi salatu wassalam wai a wannan gari yake to amma dai magana ce sannan akwai garin nablus shi ma sun samu damar buɗe shi kafin su ƙara zuwa ga betul maqdis sannan akwai garin lud luddu sunan garin kina luddu shi ma sun buɗe shi sai garin amwas duk waɗannan garuruwa ƴan uwa rinduna amru dan as ta samu dama cikin ikon Allah da kaddarawarsa buɗe su da shigar da addinin musulunci cikin su to daga nan kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya sallada al'ummar musulmi suka bude baitul maqdis ba tare da an zubar da jinin mutum ko guda ɗaya ba bari ku ji yadda abin ya faru malam yace kharaja abu ubaida bi jaishil islam sahabi abu ubaida ibn al-jarrah ya fita da rundunar musulunci kun ga ya karɓar gama kenan ko da ai waye komandan amur dan asko to yanzu jagoranci ya kuma wajen wa kenan abu bai da tun sun riga sun karaso wajen e kada kuma ta kuma shine wanda sayyidina Umar ya karbi jagoranci da komandanci a wajen Khalid ya bashi ko shine wa Abu Ubaida saboda haka ya jagoranci rundunar musulmi suka shiga suka tafi garin Baitul Maqdis fa hasara Baitul Maqdis suka kewaye garin baitul maqdis me yasa saboda sun shiga cikin ganuwa sun kulle sun rufe ta yadda musulmi ba su iya haurowa ba saboda haka sai suka tsaya suka zagaye garin wa bayyaqa alaihim a sahabi abu ubaida da wanda suke tare da shi suka kuntata musu ta hanyar hana su fitowa ko kaiwa da komowa a cikin tsakanin garin da waje saboda haka dole ne idan tsanani ya tsanani bala'i ya bala'i sai sun bukaci fitowa su nemi abinci su kuma sun riga sun kewaye garin hatta ajabu ila sulhi har sai da suka takura suka amsa yin sulhu da al'ummar musulmi bi sharti an yaqdama ilaihim amirul mu'minina umar ibn al-khattab radiyallahu ya kristoci rumawa sai suka sanya wani sharadi shine sharadin wai dole sai sayyidina umar dan khattab ya tawo daga garin madina ya zo sannan za su dauki mukullin baitul maqdis su bashi ina fata an fahimta to kamar yadda ibn asir ya ambata cewa wannan ya faru farkon lokacin da suka fara kewaye garin baitul maqdis amr dan as ya sa an rubuta takarda an kai wa arsabul a matsayinsa na komanda cewa lallai su miƙa kai bauriya hausu ba da kai ko kuma a shigo ta ƙarfi a karkashe su to shine shi arsabun yake cewa ai daga wannan gari na adnadin da amur ya buɗe babu wani gari nan gaba kuma na rumawa da ya isa ya ƙara buɗewa ya ce ai sun karanta wanda za, wanda za a danka makullin baitul maqdis a hannunsa wanda zai samu damar buɗe baitul maqdis mutum ne mai siffa iri kaza da kaza suka faɗi siffarsa da dan aiki ya dawo ya gaya mu sai suka sai suka ga siffar ta dace da siffar sayyidina Umar komai da komai kwabo da kwabo Allah ya ƙara masa yarda to shine shi suka yi sauri suka aika masa dan ake ga abin da suka ce sai na Umar kuma bai kasa agogo bai tashi daga garin Madina ya tau Allah ya kara masa yarda walamma wasala Umaru Shama lokacin da sayyidina Umar ya iso garin Sham wato tafiya sayyidina Umar za ta baku mamaki yan uwa sayyidina Umar ya taho ne shi kadai daga shi sai yaransa kawai sai ya baransa wanda zai rinka masa aiki da kuma raƙumi guda ɗaya raƙumi guda ɗaya kawai yanzu a matsayin amirul mu'minina idan yana so ya taho wani irin kwambo za a masa yawwa kombo sai irin wanda yake so amma raƙumi ɗaya kawai ya ɗauka ya ce da yaron nasa kuma bari ka ji sharɗin da ya masa ya ce zan hau raƙumi kai kuma sai ka ja ni adadin tafiyar kamar misali zan bayar kamar kilomita guda idan aka yi kilomita guda ni kuma sai in sauka da kan raƙuma kai kuma sai ka wani kuma sai in ja ka ya ce haka za mu yi ta hamsin sai mun ƙarasa garin sham tun daga garin madina zuwa sham haka kuma suka yi yaron baya da zai ya amiral mu'minin ka ce a haka na tsara haka za a yi kuma kuma haka suka sai na umar ya hau adadin zangon da zai yi ya sauka wannan bara nasa shi ma ya hau sai na umar ya zamto kuma shine mai zan aka lara yanzu shugaban ƙasar duk duniya duk wani musulmi da ke duniya a lokacin ƙarƙashin jagorancin sai na umar yake amma yana jan ba mutane masu girma da daraja 'yan uwa irin waɗannan mutane masu girma da daraja babu babu irin su wallahi sun tafi sun tafi Allah ƙara musu yarda to abin da zai ba ku mamaki shine lokacin da suka iso garin Sham musulmi sun fito za su tare su ƙarƙashin jagorancin Abu Ubaida sai kasance kuma a lokacin hawan wannan bawa ne na Sayyidina Umar ba hawan Sayyidina Umar bane kaga waye mai zarra umi kenan Sayyidina Umar tun daga nesa su abubuwa da suka hango shi ransu bai musu daɗi ba saboda sun san rumawa yadda suke mutane ne masu arziki masu dukiya masu kaza suna buƙatar su ga shugabansu ya zo tsabtsab da shi gashi nan dai haka e ya sha babban riga da rawani da alkyabba da mai aska talatin da mai kaza an fahimta kuma sai ake rashin za a sayar na umar ya kusa karasowa sai raƙumin kafarsa ta shige cikin wani taɓo saboda haka sai sai dan Umar ya cire takalmin sai ya rata ya sa wuya haka yaje ya kama kafar Umar haka aka fito da su duk ya fitu fitu ya fitu fitu Allah ya kara masa yarda ya kara so wajen sahabban da suke jiran sa suna zuwa Abu Ubaida ya ganshi sai bai ji daɗi ba yace ya amiral mu'minina anta haka kai ne ka zo kamar haka sai me zai hana mu je ka dan yi wanka ka dan canza kaya da sauransu sai da Umar ya bata rai yace wallahi wallahi law qalaha ghayruka la'anza'atuhu min maqami yace wallahi da waninka ne ya faɗo wannan magana da tun na cizge shi daga wannan makaman na komanda da na bashi ce wallahi da sai na cire shi me yasa bai cire sayyidina abu ubaida ba saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kowace al'umma suna da amini amintacce wa aminu hadhihi al'umma abi ubaida amir ibn jarrah kowace al'umma suna da wani amintacce wanda Allah ya zaba a matsayin amintacce na al'ummar annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne abu ubaida to kaga shi yanzu ya cire wanda annabi ya ce amintacce ne to ce wallahi shi sa shi sa bai cire shi ba to sannan sai ya gaya masa wannan maganar tasa shararriya wacce ya kamata a ce an rubuta ta da tawada ta gwal wanda duk shugabannin musulmi yan uwa duwan islamiyya ita ya kamata a karanta musu su santa domin su farfado daga dogon baccin da suke ci yace masa nahnu qaumun azilla fa azzana Allah bi hadha ad-din yace wa mahma taghayna al-izzata bi ghayrihi azallana Allah yace wallahi mu mutane mu mutane ne larabawa yace kason dabbobi tafiya a sahara da yaki da shaye-shayen giya ba kowa bane larabawa yace fa azzana Allah bi hadha din Allah ya ɗaukaka mu ya ba mu sharafi da wannan addini na musulunci da shi Allah ya ɗaukaka mu yace wa mahmab taghaina al-izzata bi ghairi duk lokacin da muka yi kokarin samun wata ɗaukaka da wani abin da ba addini ba yace azallana Allah wallahi sai Allah ya kaskantar da mu yan uwa haka ne ko ba haka bane ita ce maganar da ya kamata a ce dukkanin ƙasashe waɗanda suke intisabi zuwa ga addinin musulunci a karantar da su wannan magana ta sayyidina Umar wallahi yan uwa ba da riguna ake samun ɗaukaka ba ba da mukami ake samun ɗaukaka ba ba da neman shiga wajen yahudawa da turawa ake samun ɗaukaka ba wallahi da addinin musulunci ake samun ɗaukaka ba da ƙoƙarin ta ƙalidanci ta ƙarfin tsiya ta bala'i da masifa sai ka zama bature ba ba da wani ake samun ɗaukaka ba yanzu ku duba yadda musulmi suka zama ku duba yadda ƙasashen musulmi suka zama kalli duwal islamiyya da muke da su yanzu kalli kalli daular imarat kalli uae dubai kalli da ta zama yanzu kalli da ta zama ta zama kawai ta zama kawai gurin shakata da buɗe da buɗe ido zala ce ta musulunci kowanne arni zai shiga da abin da ya ga dama da irin shigar da ya ga dama da sauran ku duba yadda ake badala ku duba gari mafi tsarki a duniya saudi arabia ku duba yadda ta zama ita yanzu ku duka jariya da ka gani ka duba saudi arabia yadda ake barin kuɗi a kan bal yanzu bal bal ku duba yadda ake barin kuɗi a kansu ku duba yadda aka ji aka buɗe gidajen rawa a riyad gidajen rawa a riyad da guraren shakatawa da guraren hadda guraren wrestling da sauransu da a cikin riyad an ba mata damar tuki da sauransu wasu abubuwa da wanda duk wai kokari ake wasu an gamsar da tura fa mun fa mun waye wallahi tir da wayewar da ta saba addinin musulunci kowace iri ce ƙauyanci da gidadanci yan uwa wallahi yana cikin saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayewa babu wayewa mafi girma kamar a ce ka rike addinin ka yadda ya kamata to shine abin da ya kamata a tunatar da al'ummar musulmi har mu nan da muke rayuwa addinin ka wallahi shine komai naka babu abin da Allah zai ɗaukaka ka da shi idan ka riƙe shi kamar addininka duk abin da aka sani wani ma wani ma ka duba dan musulmi a matsayin musulmi in ya shiga cikin wanda ba musulmi ba kunya yake ji saboda ƴan uwansa ko kuma abokan karatunsa ba musulmi bane da sauransu ballantana ka bayani shiga ta addini ko abin da ya kama da haka wannan ku hadith wala haraja Allah madaukakin sarki ya kwato mu to wannan ita ce magana da sayyidina Umar ya gawa Abu Ubaida Amr bin Jarrah da ya iso zuwa gare su saboda haka abin da ya sa ya daga masa kafa kenan sayyidina Umar ya je karɓi kulli kamar yadda zamu zo mu je bude lokacin da sayyidina Umar ya isa zuwa Sham talaqahu Abu Ubaida wa ru'usul umara sahabi Abu Ubaida a matsayinsa na jagora ya fito ya tare shi da shi da sauran jagorori shugabanni ka Khalid ibn al-Walid kamar Khalid dan Walid yana cikin da suka tare sayyidina Umar wa yazid ibn abi sufyan da yazid dan abi sufyan shi ma yana ciki fatarajjala abu ubaida wa tarajjala umar lokacin da suka hango juna sai sayyidina abu ubaida ya sauka daga kan abin hawansa sai ya tafiya da kasa shine tarajjala sai ya tafi kasa sayyidina umar da mashi a kasa yake tafiya shi ma zai ƙara su sai suka haɗu fa ashara abu ubaida li yuqabbila yada umar sai abu bai da yi nuni kamar yana so ya sumbaci hannun sayyidina umar alama ce ta mutuntawa da girmamawa ga larabawa ɗabi'a su ce idan aka haɗu da wani babba da a sumbaci hannunsa ko a sumbaci goshinsa ko a rungume juna ina fata an fahimta wannan babba ne kai kenan eh kana da mutunci sai a kama ninka a sumbata haka haka to sai nuni kamar yana so ya sumbaci sayyidina Umar a matsayinsa na jagoransa shugabansa da sayyidina Umar daga haka shi kuma a fahamma Umaru bi taqbili rijli Abi Ubaida shi kuma sai ishara kamar yana so ya sumbaci kafa sayyidina Abu Ubaida shi ba hannu sai ya sumbata ba shi kuma sai ta ba zai sumbaci kafarsa da ya ga haka sai sauri ya kame sai ya fasa shi abu ubaidan kenan sai ya fasa shi ma sai na umar sai ya fasa ya duk wani abu da zai nuna ma wai shi shine baya so Allah ya kara masa yarda yanzu kuma wannan abin da sayyidina Umar ya hana ya daukaka da Allah ya hana duniya ta ji labarin sa ya hana ai labarin sa bai hana ba tarihin addinin musulunci ba zai taba cika baka sa sayyidina Umar ba wallahi duk wannan abin da yake shi sa kai abin ka dan Allah ka baro Allah madaukakin sarki saura shikenan fakaffa abu ubaida sai abu ubaida ya sauri ya kame fakaffa umar shi ma sai umar sai ya kame sai dai suka fasa hatta salaha nasara baitul maqdis har je yayi sulhu da kiristocin da suke cikin baitul maqdis aka je aka tattauna da su aka shirya abin da za a shirya na zaman lafiya tunda yanzu su kun ga sun bada kai bori ya hauko ai ba za a kashe su ba ba za a yaƙe su ba amma dai gari ya zamto garin wa garin musulmi su kuma za a sa musu jizya su rinka biya haka ne to sai a shirya akan haka za a basu kuma su ci gaba da gudanar da kasuwancin su da abin da yake da alaka da haka washtarata alaihim ijla'ar rumi ila salafi sayyidina umar dan khattabi ya sharɗanta musu lalle su kori rumawa daga garin baitul maqdis ya ba su kwana uku mai da ga muku rumawa su ne waɗanda suka zo suka ci garin larabawa da yaƙi suka mai da su kirista haka ne to tun da sun bai da su kiristoci sai kasance akwai rumawa har yanzu a cikin garin da suke zaune yan kama guri zauna ke ba asalin larabawan da suke wajen aka same su aka mai da su kirista ba da sai na umar ya zama khalifa sai ya ce to duk rumawan da suke ba asalin larabawan wajen ba su fita daga garin duk ya kore su wannan na ɗaya daga cikin siyasar sai na umar ko a garin madina da ya zama khalifa duk yahuda sai da ya kore su ta ba mu zauna a cikin ƙwaryar madina babu yahudi sai da sannan umar ya kore su zama da waɗanda suke ba musulmi ba in ba ya zama dole ba wallahi bala'i ne bala'i ne shi tana ɗaya daga cikin abin da tura mulkin mallaka suke mana suka cutar da mu ina gaya muku suna ɗaya daga cikin abin da suka cutar da mu ku duba yadda suke wannan kwaɗan eh suke wannan kwaɗan mu hausawa musulmi da waɗanda suke yarbawa da wanda suke inyamurai da wanda haka duk aka kwada mu a waje guda a waje guda aka ce duk ƙasa ɗaya ce constitution ɗaya zai tafi da mu wani musulmi ne Allah yake bautawa wani kirista ne wani ba ma guje ne wani ba shi da addinin ma gaba ɗaya kuma wai da aka ce wai a zauna wai a ƙarƙashin wani abu constitution guda ɗaya to shi sa zaman lafiya a wannan in banda ma dai Allah yana kiyaye mu wallahi da tuni an tarwatse Allah kuwa da tuni mun yi mun yi explosion sosai saboda wani wani time bomb ne suka dada na rantse da Allah wani time bomb ne suka suka dana Allah kawai ya kiyar da ya tashi ne sai Allah jira an ce nan da kaza zai tashi Allah ya ce sai Allah ya ce ka tashi ba abin da ke faruwa ba kenan sau nawa ana cewa Najeriya ya ta yi kaza lokaci kaza Najeriya nan da shekara kaza za ta watsi sai lokacin ya zo sai a ga ana ta harkoki Allah kenan wallahi kuwa sai a ƙara cewa to a ba su nan da shekara kaza a ƙara shiro ta makidar a zarkoki abin ya kiwa Allah bai ga dama ba eh Allah bai ga dama ba to sai da Umar ya fahimci irin wannan sai da sai ce duru ma wasu bagarin Baitul Maqdis ya ba su kwana uku thumma dakhalaha bayan kwana uku ya cika sai da Umar ya karɓi makullin Baitul Maqdis thumma dakhalaha sannan ya shiga Baitul Maqdis فدخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء sai da umar ya shiga baitul maqdis ne ta kofar da manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga baitul maqdis a daren da aka isra'i da shi subhanallazi asra bi abdihi laylam min al masjid al harami ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu Allah ce linuriyahu min ayatina kun san lokacin da isra'i da miraji da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mala'ika jibril ya dauke shi daga kan shimfidarsa a garin makka suka hau mai buraka ko wannan dabba da ake ce mata buraka annabi ya hau wannan dabba ba su zame ko ina ba sai baitul maqdis to da suka je baitul maqdis cikin masallacin baitul maqdis din suka shiga aka ɗaure ita burakar a nan aka tara wa annabi duk annabawan Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga musulmanci shi sa ake ce masa limamin annabawa kenan eh sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata hadisin Isra'i da Miraj a wannan masallaci sai da annabi aka tara masa duk annabawan Allah ya musu sallah to daga nan ita buraka aka batta ana an daure ta a wata halka ko a wani dutse kamar yadda zamu je mu ji bayani a bayan insha Allah ta'ala sannan kuma suka yi sama aka je aka yi mu iraji to kofar da annabi ya shiga masallacin sayyidina Umar sai da ya tambaya aka nuna masa ya shiga ta nan Allah ƙara masa yarda ɗan uwaka mu ci gaba shi Baitul Maqdis a lokacin ba wai masallaci ne gine ne kamar haka ba kawai waje ne kewaye wajen ƙasa ƙasa mai alfarma wajen waje ne kawai da ake fensin ɗinsa haka kamar da katanga haka ina fata an fahimta kamar misali a ce nan cikin masallaci amma babu wannan rufi kawai katanga ce haka to duk cikin nan ita ce albul muqaddasa din ƙasa mai tsarki din a lokacin ba wani masallaci a wajen kawai waje ne haka to a haka wajen yake lokacin da sayyidina Umar ya shiga sai dai kofofi ana shiga tana ana shiga tana Yahudawa su suka ɗauki Baitul Maqdis a matsayin waje mai tsarki tunda al-Qibla ta ce al-Qibla annabawansu amma su nasara za ku ji irin tsiyar ma da suke yi a wajen kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala da sayyidina Umar ya shiga wa yuqalu innahu labba wasu sai da ya shiga cikin Baitul Maqdis saboda kun ga har annabi ya gama jagorancin musulmi kuma ga Allah ba a samu damar buɗe Baitul Maqdis ba sai da abubakar siddiq har ya gama shekara biyunsa da wata ukunsa shi ma ba samu damar buɗe ba sai lokacin sai da umar Allah ƙara masa da cikin hikima ta Allah subhanahu wataala to da ya shiga ya ji daɗi sai ya talbiya hina da khala baitul maqdis lokacin da ya shiga baitul maqdis fa salla fihi tahiyatul masjid yayi salla ta gaisuwar masallaci raka'a biyu bi mihrabi dauda a gurin bautar annabi dauda akwai wani waje da ake ce masa mihrabi dauda a ciki inda annabi dawud alayhi salam tunda ɗaya ne daga cikin annaban bani isra'ila ko to inda ya zauna yayi bauta to nan suke cewa mihrab dawuda to a daidai wajen sayyidina umar ya kirda da yayi sallar saraka a biyu a wajen a lokacin kada kuma ta malamai suka ce malamin tarihi suka ce duk akwai cross da menene na kiristanci amma bai hana sayyidina umar ya sallah a wajen ba yayi sallah a wajen وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداة من الغد sannan gobe sayyidina umar yawa musulmi jagoranci limancin sallar asuba a cikin masallacin baitul maqdis musulmin da suke tare da shi sannan umar ce a ciki za a yi sallah saboda haka sallar asubahi aka kira sallah kowa ya ji sannan sai na umar ya wuce ya jagorancin sallar asubahi a cikin baitul maqdis fa qara'a fil ula bi surati sad sayyidina umar ya karanta suratu sad a raka'a ta farko ta sallar asubahi wa sajada fiha wal muslimuna ma'ahu lokacin da ya zo gurin sujjada sai na umar sai ya faɗi ya sujjada musulmi tare da shi kuma kowa sai ya faɗi ya sujjada ina ne wajen sujjada a faɗin Allah madaukakin sarki wa khara raki'an wa ana menene bayan wa zanna dawudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa khara raki'an wa ana to daidai nan wajen sai sai na umar sai ya faɗi sai ya sujjada sai duk musulmi suka sujjada a wajen وفي الثانية أذكر ركعة بيكما بسورة بني إسرائيل سيكرن سورة بني إسرائيل إتشي سبحان الذي أسرى بأبده هذا أذكر مثلا أشكو يا كما تأكرن سيكرن ثم جاء إلى الصخرة sannan bayan an gama sallah kuma sai zo zuwa ga wani dutse wanda yana cikin masallacin ne wani dutse ne da ake kaddasa shi ake girmama shi wasu daga cikin malamai suka ce wannan dutsen shine alƙiblar yahudawa shine alƙiblar da yahudawa suke kamar shekul islam ibn taymiya ke cewa babu wani abu da ya tabbata dai daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa dutse ne yana da wata daraja ko falala ta musamman babu ibn qayyim al-jawziya yake cewa abubuwa guda biyu zaka iya faɗa akan wannan dutse abu na farko wasu daga cikin malamai suka ce lokacin da annabi ya isra'i da mi'raji da aka zo cikin masallacin da buraka mala'ika jibril ya yi nuni zuwa ga wannan dutsen sai ya tsage saboda haka da ya tsage sai ya ɗaure burakar a ɗaya daga cikinsa sai suka ce wannan dutse ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka ɗaure tagu a bannan burakar da ya hau haka suka ce sannan abu na biyu shi ne wannan abin da za mu karanta yanzu wanda sai na umar abin da ake zuba wani da ta aka yasa aka karkaɗe shi to amma akwai abubuwa da yawa da ake ambata game da dutsen an cewa dutse ne shi baya sama baya ƙasa waya dan tashi ne haka an fahimta ka suka cewa ya tashi baya sama baya ƙasa sannan idan ka je wajen dutse duk abin da ka roƙa Allah zai baka dutse ne mai falala suka ce mace idan tana naƙuda an yi an yi ta haihu ta kasa in ta je ta bar ƙarshen dutsen ne shikenan za ta haihu to wannan duk ba daidai bane duk bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam illa iyakaci abin da ya faru yan uwa lokacin Abdul Malik ibn Marwan karkashin daular Banu Umayya da yake akwai rashin jituwa tsakaninsu da Abdullahi dan Zubair a garshi Abdullahi dan Zubair shine yake jagorancin garin Makka kuma shi baya karkashin jagorancin Yazid dan Muawiya ina fata an fahimta to akwai matsala tsakaninsu to shi Abdul Malik bin Waras sai ga mutane suna tafiya suna cincirin do duk lokacin da lokacin aikin hajji yayi su tafi garin Makka domin sauke farali to shi kuma sai yake gani suna tafiya wajen makiyinsa Abdullahi dan Zubair tunda ba a shiri zai je hure musu kunne saboda haka sai wannan dutsen na Baitul Maqdis sai yasa aka masa mirabi aka masa irin kubba din nan ayansa irin wannan kubba din ko aka yi masa ita babba aka kawata shi lokacin sanyi rigar da za a sa masa daban lokacin zafi rigar da za a sa masa daban aka dauke shi kamar wani dutse ne mai daraja wai dan mutane hankalin sai karkato su rinka zuwa nan wajen haka wasu daga cikin malamin tarihi suka ambata amma dai addinance babu wani abu na falala da ya inganta game da wannan dutsen babu shi illa iyaka ce babban abin da ya zo kawai shine wasu sun ce alƙibla ce ta su banu isra'ila to sayyidina umar sai ya je wajen wannan dutsen fastadalla ala makaniha min ka'abil ahbar sai ya nemi a nuna masa inda wajen dutsen yake musulunci kun ga duk wasu abubuwa ne yahuda ya san su ko saboda haka sai nuna sayyidina umar ya ce ai ga dutsen can ga inda yake wa ashara alaihi ka'abul sai ka'abul ahbar yayi nuni wa sayyidina umar cewa ayyaja alal masjida min wara'ihi me zai hana sayyidina Umar ya yi masallaci tunda dole za a rinka sallah a wajen yanzu ya zama na musulmi a yi masallaci a cikin wajen sai a sanya dutsen ya kasance a bayan masallacin a bayan dutsen to idan dutse kuma idan masallaci ya kasance a bayan dutsen abin da zai faru shine sai kasance idan musulmi ya sallah dutsen za su rinka fuskanta misali a ce dutsen yana nan haka an fahimta yana nan haka a ni na ina kallon ina kallon ina ne na yamma to misali sai a sa dutsen sai a sa dutsen daga nan misali daga nan an fahimta shine zai kasance bayan dutsen to idan za a yi sallah na za a kalla kenan kun ga dutsen za a kalla ko to kun ga dai alƙiblar yahudawa ta dawo kenan yawwa to shawarar da ya ba sai yadda umar kenan faƙala sai sai na umar ya ce masa ba haitar yahudiya wannan ai koyi kake da yahudawa kenan mun dawo mun dawo baya kenan mun dawo yahudawa ce ba za ta yi ba wata rawar ma aka ce masa yabban al yahudiya ya ce masa ya kai dan ba yahudiya so kake kame da mu yahudanci so kake kame da mu yahudanci ce ba za a yi ba ثم جعل المسجد في قبلي مسجد بيت المقدس da sayyidina umar ya tashi sanya alqibla masallacin sai ya sanya shi a bayan wannan a gaban wannan dutsen ba bayan sa ba sai kasance yanzu musulmi suna sallah dutsen yana ina kenan yana bayan su kaga ba shi kenan ba to abinda sayyidina Umar yake kenan wa huwa al-umari al-yawm shine masallacin da ake ce masa masjid al-umari a yau a wannan wajen yanzu masallatai ne guda biyu akwai masallacin akwai masallacin da ake ce masa masjid al-aqsa akwai kuma masjid as-sakhra wannan dutsen yana nan to guda biyu ne yanzu a cikin wajen daya babban masallaci ne da ake juma ɗaya kuma khamsu salawat ne amma da yanzu kusan sun kuma karkashin yahudawa eh almuhtallun alghasibuna ثم نقل التراب عن الصخرة من طرف ردائه وقبائه سيدنا عمر da ya je kusa da dutsen nan sai ya sanya rigarsa ko ya sanya rida din sa mayafinsa sai ya ɗebe kura da datti da ke kan musulmi na ma'ahu fi zalika musulmi ma da suke tare da shi kuma sai suka rinka ɗebe datti da ƙura da ke kan wannan dutsen suna zubarwa wato abin da ya faru shine su kiristoci sun mai da wannan dutsen wajen zuba shara kawai kun san dalili za ku ji dalili insha Allah ta'ala wa sakhara ahla al-urdun fi naqli baqiyatiha sayyidina Umar sai ya ce ina mutanen Urdun ina mutanen Jordan ku zo ku ebe ragowar mutanen garin kenan ku zo ku ebe ragowar abin da ya rage na datti da ƙura da bola da ake zuba akan wannan dutsen saboda haka aka yi ta aiki duk abin da yake kansa na ƙura da bola da datti da aka shashare sai da aka share dutsen gaba ɗaya sai na umar ya yi haka ne saboda cikin masallaci ne bai ɗaya ne daga cikin ɗakunan Allah ƙasa ce mai alfana bai kamata a ce ana za bola a ciki ba shi sa sai na umar ya sa aka ebe dattin shi kuma dattin da bola suna zubawa ne akan wannan dutsen me dalilin su na zubawa shi ne abin da za mu ji yanzu warrumu ja'alu sakhrata mazbalatan su kuma mutanen rumawa sun mai da wannan dutsen ya zamto bola ita ce mazbala gurin zuba shara gurin zuba juji da tike nan li'annaha qiblatul yahudi wai saboda qiblar yahudawa ce tunda yahudawa ba abokan tunda yahudawa abokan adawa su ne ba sa shiri bari su abin da za su bakanta wa yahudawa saboda haka sai suka samu inda suke gani a ƙiblar yahudawa ne sai su rinka zuba shara a wajen da bola hatta innal mar'ata kanat tursilu khirqata haibiha min dakhil hawd har ya kasance mace a gida za ta yi jinin al'ada khirqa wannan part din su ko tsimman da suke kunzugu da shi a gaban su jinin al'ada ya zuba a ciki wanda ake zubar da shi a bola za ta sa aje a ɗauko shi min dakhil hawzi daga cikin inda suke ajiye ajiyen kayan irin waɗannan bola da sauransu ta sa aje a ɗauko wannan abin ta ce aje a wancan dutsen a zubar an gane saboda ƙin saboda ƙin wannan wajen bola ce an riga an zubar da ita a wajen da ake zubar da bola a cikin gida ta ce aje a ɗebo bolar aje a kai ta ina wannan wajen saboda dai a tara bola a wajen su waye suke haka su ne mutanen rum kiristoci malai ce litulqa fi sakhra dan aje aje fashi a wannan dutsen wa zalika mukafa'atan lima kanat alyahudu amalat bihi alqumama wai suna haka ne dan ramuwa dan daukar fansa lima kanat alyahudu amalat bihi alqumama saboda abin da yahudawa suka kasance sun mu'amalanci inda yahudawa suke cewa qumama inda nasara suke cewa qumama ramo gayya ce kuma wannan dutsen shine inda yahudawa suke girmamawa to su yahudawa mai suka yi kumama da nasara suke fanshewa suke zuba shara a wannan dutsen sai ma ce wahiyal makanu lazi shi kumama shine gurin da kanatil yahudu salabu fihi almasluba allazi kanu yadhunnuna annahu isa alayhi salatu wassalam shine gurin da yahudawa suka gicciye suka yi kurosin din wannan da suke tsammani suke riya cewa shine annabi isa dan maryam ai dai an sa abin da ya faru ko lokacin da yahudawa suka zo suka kewaye annabi isa da mutanensa allah subhanahu wata'ala ya aiko da kamanceceniya wa ɗaya daga cikinsu ya zama kamar annabi isa shi kuma annabi isa allah maɗaukin sarki ya ɗauke shi sama sai suka kama wanda ya kama da annabi isa suka kashe shi a matsayin zan kashewa kenan annabi isa ai shine allah subhanahu wata'ala ke musu radiyo ma qataluhu ko wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu Allah ce ba su kashe annabi Isa ba ba su ma kurosin din shi ba walakin shubbiha lahum an sa musu wani mai kama da shi ne kawai kawai an rikita musu lissafi ne kawai shine shubbiha lahum to inda aka kashe wannan wanda ake tsammani annabi Isa kun ga sunan sarawaye nasu ba annabi Isa bane shi suke girmama shi suke mutuntawa to daidai inda aka binne shi su kuma yahuda sai suka mai da wajen gurin zuba shara gurin zuba bola yan uwa kun fahimci kun fahimci abin yadda yake ko to shi ne su kuma da suka samu nasara a kan baitul maqdis suka kwace shi an yahudawa sai suka mai da alƙiblar yahudawa inda suke girma wasu ma suka mai da shi bola an yi wanwan kenan wato shi kun ji abin yadda yake faja'alu yulquna ala qabrihi alqumama sai suka rinka jefa an aka ce alqumama shine datti shara shine qumama to asali qumama sunan sharan ne da bola sai aka mai da sunan wajen mai zama qumama an fahimta saboda abin da ake zuba a wajen fali ajli zalika summiya zalika mawdi'u al-qumama ai saboda wannan ne ma gurin ake ambatarsa da me da qumama gurin zuba shara wan sahaba hadha al-ismu ala al-kanisati allati banaha an-nasara hunalika to daga baya kuma cocin da nasara suka gina a wajen sai sunan qumama din ya koma kanta sai ake ce mata ake ce mata kanisatu qumama cocin qumama saboda asali gurin da ake me gurin da ake zuba shara ne a wajen to wannan shine yadda yan uwa aka bude baitul maqdis daga lokacin baitul maqdis ya kuma hannun musulmi kamar yadda ne mana bayani musulmi daga baya kuma yahudawa suka karba wanda kamar yadda ne mana bayani insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai ba mu dama mu kwato kayan mu lokacin da Allah zai nade kasar sa a hannun musulmi yake insha Allah ta'ala Allah ya samu dace sai mu dakata anan yan uwa insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure ko tuntuɓin harshe da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbi subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah
shi ban cire ba